نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata sha ɗaya ga watan rabi'ul awwal shekara 1448 hijira ta manzon tsira sha biyu na'am sha biyu ga watan rabi'ul awwal shekara 1448 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shi ya dace da 25 ga watan 8 shekara 2026 shekarar miladiya ‘yan uwa za mu ci gaba da karatu, insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah, wallafar Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin alaihi rahmatullah. Idan ba manta ba jiya, muna bayani ne a cikin fasali na goma sha biyu, fasalin da malin ke bayani game da hukunce-hukuncen sallar jama'a. Malam ya fara tattaunawa game da mas'uliyar da take kan limami lokacin da yake jan mutane sallah. Malam zai kawo mana wasu manya-manyan mas'uliya na limami guda biyu. Na farko shi ne kwaɗaituwa wajen cikar sallah a lokacin da limami yake jan mutane sallah, ya cika sallah ya yi ta a siffar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jagoranta sahabbansa lokacin da yake gabansu. Matsala ta biyu shine dole ne limami ya tabbatar sahu ya cika ya kuma tsaya ya daidaita kafin a tada sallah. To wannan shi muke ta bayani a kansa lokaci yayi. Mun dakata ne a daidai hadisin Annu'man Albara'u bin Azib radiyallahu ta'ala anhu. wanda yake cewa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana shiga tsakanin sau daga wannan nahiyar zuwa waccan nahiyar yana shafa kirazansu da kuma kafaɗinsu yana cewa kada ku saba sai Allah ya saba zukatanku hadisi na gaba wa qala nu'man ibn bashir radiyallahu ta'ala anhu wannan hadisi an karɓo shi daga sahabi an-nu'man ibn bashir Allah ya ƙara masa yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yusawwi sufufana yana daidaita sawunmu idza qumna lis-salati idan muka tsaya dan yin sallah fa idhastawaina sahabin yace idan muka daidaita annabi sai ya tabbatar mun daidaita a sau sau yayi yadda annabi yake sa kabbara a lokacin sai ta da kabbara sai a shiga sallah kenan wannan hadisi al-Imam Abu Dawuda ya fitar da shi a cikin kitabu salati babu taswiyati sufufi hadisi mai lamba ta 665 sai malai ce fanzuru ayyuhal a'imma ila qawlihi sallallahu alaihi wa sallam yace ya ku limamai ku kalla ku yi duba zuwa ga faɗin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, fa'izas ta waina kabbara, idan muka daidaita sai ya ta da kabbara, wannan faɗin sahabin ne ko? Ya ce, idan muka daidaita sai annabi ya kabbara sai a ta da sallah. Mala ce, to limamai ku kalli wannan saɗar, ku kalli wannan gabar a cikin hadisin. Habihi jumlatun shartiyatun, ya ce, kaga wannan jumla ce ta sharaɗi. jumla ta sharaɗi tana zuwa ne don ta nuna idan wani abu ya faru sai a yi wani abu sai ka yi wani abu sannan za ka yi wani abu ko kuma za a yi maka wani abu sai wani abu ya zo sannan wani abu zai zo sharaɗin yin wani abu shine yin wani abu shine abin da ake nufi da jimla sharɗiya a larabci malai ce tajiduha sarihatan fi annahu sallallahu alaihi wasallam la yukabbiru lis-salati hatta tastawi sufu zaka samu wannan a ƙarara zaka samu wannan zancen ƙarara a fili cewa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi baya yin kabbara ya tada sallah lissalati don yin sallah hatta tastawiya sufuf har sai sauya daidaita manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi idan an yi ikama to yakan tsaya ne ya tabbatar da sai sauya daidaita shine hatta ko kuma fa idastawaina idan muka daidaita a sau annabi sai ya tabbatar me abin gaba kabbara sai ta da sallah kaga sharadin ta da sallah shine me daidaitin sau sannan sai annabi kabbara tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi walaqad adraka dhalika al-khulafa'ur rashiduna wal a'immatul muttabi'una li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ce kuma kalifofin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi shiryayyu sun riski wannan aiki na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kuma sun ɗora daga inda ya tsaya wal a'immatul muttabi'una da jagorori limaman shirya manya-manyan malamai tun daga kan tabi'ai zuwa ƙasa su ma sun riski irin wannan aiki sun samu labarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake daidaita sau da yadda sahabban da suka yi koyi da shi a bayansa su ma suke daidaita sau a fafil muwatta'i ya zo a cikin muwatta ta Imam Malik ibn Anas alaihi rahmatullah an amiril mu'minina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu an karbo daga sarkin mu'minai Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda annahu yace haqiqa kana ya amuru bi taswiyati sufufi shi sayyidina Umar ya kasance yana umarni da daidaita sahu yana umarni a daidaita sahu fa idza ja'uhu idan wanda ya ba umarni a shiga cikin sahu a kutsa a duba ko ina a tabbatar da cikar sahu suka zo masa fa akhbaruhu suka bashi labari an qadistawat suka ce masa sahu fa ya daidaita kabbara shi ma sai ya kabbara a lokacin yan uwa an fahimta da kyau ko sayyidina Umar dan Khattab lokacin sa masallaci ya faɗaɗa mutane sun ƙara yawa saboda haka ba kamar yadda annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi yake bai shiga cikin sau da kansa zai wa limami wahala sai sayyidina Umar ya wakilta wasu daga cikin mutane mamu sai ya ce kai bi ta nan kai shiga nan kai je ka baya ku tabbatar sau ya daidaita su kuma wakilai za su tsaya wani gyara kaza wani yi kaza wani gyara kafaka haka za a tabbatar sau ya daidaita sai gaba ɗayansu sun gama sai su dawo sai su gawa limami yana gaba yana jiran a zo a tabbatar masa sau ya daidaita da sun gaya masa cewa sau fa yayi sai ce to Allahu akbar sai a tada sallah ina fatan fahimta yan uwa wannan lokacin sai da Umar haka yake wannan al'amari saboda mutane sun ƙara a lokacin wa kana qad wakkala rijalan li taswiyati sufuf sayyidina Umar shi wakilta wasu mazaje yayi dan daidaita sau wannan afar na sayyidina Umar yana cikin kitabu salati a cikin littafin muwatta na imam malik babu ma ja a fi taswiyati sufufi hadisi mai lamba ta 422 wa qala malik ibnu ami'a ibnu abi amir malik dan abi amir yace kuntu ma uthman ibn affan wannan ba malik ba, ba malik bin anas ba wannan malik din shi tabi'i ne yake cewa kuntu ma uthman ibn affan na kasance da tare da sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yarda faqamatis salatu suna tare da sayyidina Usman sai aka yi iqamar sallah shine iqamatis salatu sai aka yi iqama wa ana ukallimuhu fi ayyafrida li ni kuma ina ta tattaunawa da shi ina zantawa da shi akan ya sanya min wani abu na aiki da zai bani nima da rinka yi shine ayyafrida li bani wani abu da nima za rinka gabatarwa falam azal ukallimuhu ban gushe ba ina ta yi masa magana muna tattaunawa bayan fa an yi kama faka da kumanta amma suna ta tattaunawa sai na Usman yana sauraron sa yana tsaye yana fuskantar mamushi kuma yana masa magana wa huwa yusawwil hasba'a bina alaihi yana dan haka gyara tsakoyi haka kamar yana wasa da kafarsa da takalmansa yana tsaye yana dan wasa da tsakuwa yana dan gyaggyara sa haka da takalmansa hatta ja'ahu rijalun har sai da wasu mazaje suka zo masa qad kana wakkalahum bi taswiyati sufufi shi kuma ya wakilta su ne dan su daidaita sau abin da yake jira kenan dama shi sa an yi ikama bai tada sallah ba to akwai waɗanda suka shiga cikin masallaci suna dudduba ko ina a tabbatar sau ya daidaita fa akhbaruhu anna as-sufufa qad istawat suka ba sayyidina Uthman labari cewa saufa ya daidaita fa qala li sai sayyidina Usman ya ce min shi wanda suke tattaunawa da shi kenan istawi fi saffi kai ma shiga cikin sauka daidaita lokacin tada sallah yayi thumma kabbara sannan ya juya ya tada kabbara aka fara sallah Allah ya kara masa yarda amin wannan hadisi shi ma Imam Malik ya fitar da shi a cikin kitabus salati babu ma jaa fi taswiyati sufufi hadisi mai lamba ta 423 sai Malik ya ce fa hadha fi'lu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa khulafa'ihi ar-rashidina kaga wannan shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine aikin halifofinsa shiryayyu la yukabbiruna lis-salati ba sa yin kabbara su tada sallah a shiga cikin sallah hatta tastawi sufufu har sai sauya daidaita sai mala yace afalaisa min al-jadidi bina shin bai ba abu ne mai kyau a gare mu ba bai kamata a gare mu ba ay yakuna lana fihim uswatun ya kasance mun yi koyi da su lalle abu ne mai kyau alaysa min aljadidi bina shin ba abu ne da ya kamata a gare mu ba anna amura bi taswiyati sufufi wa iqamatiha da mu rinka umarni da daidaituwar sau da tsayawar sau wa annan tadhira kuma mu rinka jira falalu kabbiru kada mu tada sallah lis salati dan yin sallah hatta narahum qad istawu ala alwajhi almatlub har sai mun ga mamu sun daidaita a bisa fuskar da ake bukata kowa ya daidaita ya tsaya inda ya kamata sannan sai a tada sallah malai ce shin wannan ba abu ne da ya dace ba ga limamai abu ne da ya dace wa Allah nakhsha fi dhalika law matala'in malai ce kuma duk limamai kada su ji tsoron ko kada su kada su ji tsoron zargin mai zargi a cikin haka kada su ji shakkar surutun mai surutu korafin mai korafi gajiyawar mai gajiyawa su yi su dai sun yi sunan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba su bakanta wa kowa ba ba su takura wa kowa ba ba kuma su gallaza wa kowa ba abinda suka yi shine sunnar mazan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wannan shine abin da ya kamata mala yace au tabajjuri mutabajjiri ko kuma su ji kada su ji tsoron kosawar mai kosawa tun ya kosa ya ce liman da Allah wani ma sai maka magana daga nesa ce da Allah a tare sallah mana eh a rabu da su mana a tare sallah kaga ba haka abin yake ba ko yawa yadda al'aban yake a lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da lokacin sahabban sa shine suna tsayawa sau duk masallaci sai an gama daidaita eh tunda yanzu misali kamar nan masallacin idan na tsaya a gaba ba zan ga wanda suke baya ba haka ne to sai a samu wasu sai wakilta sai su shiga sai su rinka daidaita sau kai kuma aka zo aka ce ga daidaita sai ka daidaita saboda annabi cewa linu bi aidi ikhwanikum ba je mun karanta ba ku sauƙaƙa ga hannayen ɗan kuma anan aka jawo ka aka ce dan matso nan daidaita sau to ka daidaita ba umarnin me jawo ka kai ba ba umarnin me baka umarni ka ba umarnin manzon Allah ka bi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ina fata an fahimta yawwa saboda haka lokacin da aka ce wani dan da dan gyara dan daidaita kada ka ji wani abu mara kyau a ranka kada ka ji an rena ka dan me wannan yaron zai kalle ni ce in daidaita an ki a daidaita din ba haka bane yawa kada ka ji haka ka ji kana bin umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to haka al'amarin yake a lokacin sahabbai a kuma ya kamata ya ci gaba da kasancewa malai yace lakin ma al'asab sai dai kash abin takeici shine ma al'asab eh abin takeici anna kafiran min al'immati da yawa daga cikin limamai fataha Allahu alaina wa alaihim sai malaman iman addu'a gaba daya yace Allah ya buda mana mu da su gaba daya amin la yuwalli hadha al-amra inayatan ba sa bawa wannan al'amari kulawa wa ghayata ma indahu ay yaqulaha kalimatan ala al-ada karshen abinda zaka samu limami yake fada yake gare shi shine ya faɗi wannan kalmar ta al'ada da aka saba faɗa shine me a daidaita sau istau ba haka bane aka ne sai ga kalmar ma'amiri ita kawai al'ada kamar yadda na faɗa limami wani ma kawai zai zo in ya karɓi lasifi ƙasa zai ce kawai istau ko ma mun nasa ma baya kallo haka ne ko ba haka bane ko ma mun nasa ma baya kallo kawai dai istau kamar al'ada ce kun daidaita ba ku daidaita ba oho shi dai ya faɗa sai juya ce Allahu akbar a tare sallah to shine abin da malai yake korafi a kansa istaw wa'tadilu limami zai ce ku daidaita a sawunku fala yushiru nafsahu bil maqsud minha baya jiyar da kansa maqsudin da yasa ake furta wannan kalmar ta istaw din me yasa ake fadanta a daidaita sawun da gaske ba a fade ta a baki ba kawai a ci gaba da sallah daidaita sawun ake so a yi da gaske wala yubali man khalfahu biha haka nan wanda yake bayansa shi ma baya damuwa da ita kawai za a faɗa ne kawai yadda yake haka yake kafarsa ba zai gyara ta ba kirjinsa ba zai gyara shi ba kafaɗarsa yadda yake haka zai kansa. wala ya tamiruna biha ba sa umarni dan gyara sauɗin ko su mamun ko shi limamin duka malai ce tajidul imama zaka samu limami ya qulu hadhihi kalimata yana faɗan wannan kalma ta istau allati tajri ala lisanihi ala al'ada wacce take gudana akan harshen sa bisa al'ada ya mai da ita kamar al'ada ya qulu zalika yana fadar haka wal ma'mumuna baquna ala ala ala wijjajihim wa taba'udi ba'dihim min ba'd amma mamu ba sa gushewa ala wijjajihim abisa karkacewar su limami ya fada amma sai ka ga mamu suna nan yadda suke wannan yayi nan wannan yayi nan hatta a sau daya sai kaga wani yayi gaba wani baya wani yayi baya tsakanin wani da wani akwai gab sawun bai hade ba duk abinda manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi faɗa an saba babu tarasu babu tarasu ku hade babu suddul khalal ku toshe babu taswiyatu sufuf daidaita sau duk babu amma kawai sai ya tada sallah babu ruwansa walau annal imama sha'ura bil maqsudi inda a ce limami yana jin wannan manufar ta faɗar kalmar istawu a cikin zuciyarsa wa nazara ila sufufi bi ainihi ya kuma kalli sawun da ke gabansa da idansa wanta zara ya jira hatta yarahum qad istawu har sai ya ga sun daidaita istiwa an kamilan daidaito cikakke thumma kabbara sannan ya kabbara sai mala ya ce labari at zimmatuhu to da ya kubutar da kansa ma'ana wannan nauyin da aka dora masa inda limami zai wannan abin da malam ya faɗa to shi a lokacin ya kubuta a lokacin ya kubuta wa kharaja min al mas'uliyati kuma ya fita daga wannan nauyin da yake kansa hadhihi ba'd mas'uliyati al imami fi imamati malai ce to wannan sune wasu daga cikin mas'uliyar limami a wajen limancinsa wannan abin na biyu jiya da za mu fara babin na gaya muku cewa suna cikin ko yana cikin ni abin da nake gani a matsayin al-sunan al-mahjura sunnoni da aka kaurace wa gaskiya yanzu ba aiki da su ban sani ba ko ka taba ganin ko ka taba shiga ko ka taba halartar wani masallaci da suke daidaita sau irin yadda manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da sabon sa suke ban sani ba ko ka taba shiga yadda aka wasafa din nan kaga an ce an ce an yi ikama limami ya ce ya tsaya sai an daidaita sau dala ka taba gani to me yasa ba a yi me yasa ba a yi saboda sunna ta goge ne saboda dalilin da yasa aka daidaita sau a wancan kar yanzu babu shi duk babu daya na'am na'am ya masallaci ne a masallaci ne abin nufi ana limami yana tsawa sai kowa ya daidaita sawa a cikin masallaci eh na'am eh shi yake shigowa sau ba to alhamdulillah eh wani masallaci ne alhamdulillah to kaga wannan wannan ɗaya ne zaka samu da dadewa gaskiya ne to alhamdulillah gaskiya yanzu yanzu da wahala kaga inda ake duk girman masallaci da wahala yanzu inda za a samu wani limami ya farfado da abin ya rinka yi a masallacinsa ya sa a rinka shiga ana gyara sau sannan a tada sallah sauran limamai su koya duk wanda ya koya sai an bashi ladan sunna man sanna na'am su ma suna yi haka ake to kaji ba sai a zage shi ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga kaga matsalar kenan kaga matsalar shi yanzu wannan abin da yake fa kokarin gyara yake yi ga hadisi dai mun karanta da idan baka san sa ba yanzu ka san su da idan baka daidaita sau baka san wannan hadisan ba kana da uzuri yanzu ka duk lokacin da ka zo ka daidaita sau wallahi sai Allah ya kama ka tun daga hadisi ka karanta ina fata an fahimta mu ma za mu yi kwamitin daidaita sau in Allah ya yarda saboda ka in aka yi kama yanzu a iya minti 15 ko kuma ba a tada sallah ba kenan ko sai an daidaita sabu na'am yawwa Allah ya sa mu dace yan uwa amma al-ma'mum fa innahu law kana yusalli wahdahu la kana mukhayyaran bayna an yaqtasira ala adna wajibin fi salati aw yutawwila fiha malai ce amma kaga mamu shi ma fa innahu law kana yusalli wahdahu inda a ce mamu kai kadai kake sallah a matsayinka na mamu ba limami kake bi ba to kai ma kana da zabi wajen ka gajarta sallaka yadda za ka iya bayar da mafi ƙarancin wajibi kamar yadda muka bayani jiya akan limami ko ko kuma ka tsawaita a cikinsa wa in kana al-afdalu ay yakuna mura'iyan lis-sunnah duk da abin da yafi shine ya kasance ko kai kadai ne ka kiyaye abin da yake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yin sallah yadda annabi ya sallah kai sallah ko kai kadai ne kai sallah haka tafi walakinahu ay al-ma'mum idza kana ma al-imam sai dai mamu ya sani cewa duk lokacin da ka shiga sallah tare da limami faƙadir tabatat salatuhu bi salati imamihi to an ƙulla wata alaƙa ce wani auren zobe ne aka yi tsakanin sallaka da sallar limami a lokacin ba ka da wata dama da za ka kauce wa limaminka dole sai limami ya baka umarni sannan za ka yi da zarar ka bi limami to shi ne jagoranka kana kuɓuce masa sallaka ta lalace an gane kana saɓa masa to shi kenan sallaka ta lalace malai ce fala ya juzu an ya taƙaddama alal imami bin takbiri baya halatta ka riga limami yin kabbara wala bil kiyami ko ka riga shi tashi ka riga shi ɗagowa kafin ya ɗago kai ka ɗago wala bil qu'udi ko kafin ya zauna kai ka zauna wala bil ruku'i wala bis sujudi ko ka riga limami yin ruku'i ko ka riga shi yin sujada wannan dukkanin wanda ya riga limami ɗaya daga cikin waɗannan ittifaqan sallar ta lalace ba shi da sallah kafin limami ya dago daga sujada sai ka dago kanka sallaka ta lalace sai kai sauri ka tashi kai sabo ka bar harama ka je ka riski raka'a da take sannan an ka gama kuma kai istighfari ka saba Allah ina fata an fahimta yawa malai ce wala yajuzu an yati bi zalika ma al imam sannan baya halatta ya zo da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da muka ambata ma al imami tare da limami na farko kada yi kada yi bayan liman kafin liman ko kada yayi kafin liman na biyu kuma ma'al imami bai halatta yayi tare da limami ba ma'ana aiki ba ka yi tare da limami kuna yin aiki tare da limami wannan nabiyin ana yawan yi na biyu ka yi aiki lokaci ɗaya da limami wallahi mutane suna yawan yi sai ga lokacin da limami yake tafiya ruku kai ma lokacin kake tafiya shi ma wannan aiki na biyu wasu daga cikin malamai suna gani sallar mutum ta lalace hali ɗaya shine abin da ake so ka jira limami yayi sannan ka yi kamar yadda zamu zo mu ji a cikin hadisi Male ce wa inna ma ya ati ba'adahu abinda ake so kawai yayi aiki bayan limami yayi mutabi'an lahu yana mai bin limamin fala ya ta'akhkhar kada ya jinkirta shi ma nan ma wani aikin ne kuma ba a so ka jinkirta ka san wani idan limami ya dago shi kuma sai ya sakon biyar bai dago ba musamman a sujada an fi samun wannan matsala saboda masu addu'a akwai masu doguwar addu'a cikin sujada kuma sallar farilla limami ya ce subhana rabbiyal a'la ya dago sai ka same shi kuma kafin lima bayan limamin sai yayi sakon biyu sakon uku sakon hudu shi ma wannan malamai suka ce bashi da sallah ina ba ta an bayyanta yawwa zo age da limamin ka ya dago kai ma sai ka dago shi kake bi ba kanka kake wa sallah ba idan kai kadai kake wa sallah yi binti goma a cikin sujudarka ba wanda zai tuntube ka sai dai inda mutane su dauka ko ka mutu ne ba haka bane yawwa amma dai inda kai kadai kake sallah ko minti goma kai kana ta addu'a ka babu wanda zai ce dan me amma in limami kake bi lokacin da ya aiki dole kai ma sai kai malai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce amma yakhsha ahadukum yanzu ɗaya daga cikin ku baya tsoro aw la yakhsha ahadukum ɗaya daga cikin ku baya tsoro idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami lokacin da ya daga kansa kafin limaminsa ya dago limaminsa yana yana ƙasa baya jin tsoro ay yaj'al Allah ra'sahu wa ra'sa himarin Allah ya sanya kansa kansa ya koma kan jaki inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya tsoro lokacin da ya dago kansa kafin limami kawai Allah ya mai da kansa kansa ya zama to kan jaki aw yaj'al Allah suratahu surata himarin ko kuma Allah madaukakin sarki ya mai da surar sa gaba ɗaya ba ma kansa ba ta kasance surar me surar jaki Allah ya kiyaye eh Allah ya kiyaye kaga Allah madaukakin sarki cewa inna ankaral aswati la sautul hamir eh mafi munin sauti sautin ɗaya daga cikin dabbobi da aka siffanta suke nan da muni a cikin alkur'ani mafi munin sauti shine sautin jaki to a ce surarka ta kuma surar jaki ko kuma kan mutum ya kuma kan jaki kaga akwai matsala da abin da kaji an ce yin sa zai mai da kai wannan kaga ba karamin laifi bane eh wasu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi wai ba kan ne zai juya koma kan jaki ba a'a ɗabi'ar ce za ta koma irin ɗabi'ar jaki to da Allah wanne ne wanne ne mai sauki a ciki a ce ɗabi'ar mutum ta koma irin ɗabi'ar jakuna babu daɗi a ciki ko kowanne ka ɗauka a cikin abinda malamai suka fassara babu daɗi saboda ka sai mutum ya tsaya ya bi limami yadda ya kamata wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi kitabul azan babu ifmi man rafa'a ra'sahu qabla al-imam hadisi mai lamba ta 691 imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabus salati babu tahrimi sabaq al-imami hadisi mai lamba ta 427 wa qala aidan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin wani hadisi ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi kadai an sanya limami ne dan ayi koyi da shi fala takhtalifu alaihi kada ku saba wa limamin ku fa idza raka idan limamin ka ya ruku'u farka'u sannan kai ma sai kai sai yayi kai ma sai kai wa idza qala sami Allahu liman hamidahu idan limamin ka yace sami Allahu liman hamidahu faqulu a lokacin kai kuma sai ka ɗago ka ce rabbana lakal hamdu haka ne ko yawa wannan mun yi bayanin shi a baya lokacin da muke karanta babun ruku'u muka ce da limami da mamu kowa zai faɗi sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu wa idza sajada idan limami ya sujada sai yayi fasjudu kuma mamu gaba ɗaya sai ku sujada wa idza salla jalisan idan limami yayi sallah a zaune fasallu julusan ajma'una kuma ku yi sallah a zaune gaba ɗayan ku ina fata an gane yan uwa inda wata larura zai za ta kama limami ba zai iya sallah tsaye ba saboda rashin lafiya ko ko wata larura da za ta bashi dama ya wannan sallar to kuma kuma ma mu sallah zauna fata kama ku an gane yanzu misali a ce limamin ku ku ba ku yadda koya muku sallah ba sai shi ba zai wakilta wani ba kuma ina fata an fahimta kuma kowa yana tsaro ya sallah in ba shi ba to sai ya zo ba shi da lafiya sai aka sashi a gaba sai zai sallah a zaune kuma duk sai ku zauna ku yi a zaune yanzu kuma duk kun zama marasa lafiya kenan haka za a yi sallah har a gama ta shine fa idza salla jalisan fa sallu julusan ajma'una wa aqimu saffa sai annabi ya cike hadisin yace ku daidaita sawun kun ga sai da annabi ya ƙara kawo magana daidaita sawu a cikin wannan hadisi fa inna ima iqamata saffi saboda tsaye da sawu a cikin sallah min husni salati na daga cikin kyawun sallah abin da yake sa sallah ta yi kyau ta cika Allah ya karbe ta subhanahu wata'ala a matsayin cikakkiya wannan hadisi akhrajahu al-bukhari akhrajahu al-bukhari fi kitab al-adhan babu iqamati as-saffi min tamami salati hadisi mai lamba ta 722 imam muslim kitabu salati babu itimami al-ma'mumi bil imami ina gani zamu dakata anan saboda zamu shiga mas'uliyatul imam wasu daga cikin masail mas'uliyat na imam na mamu kai wanda in muka shiga kuma zamu tsaya ne a daji insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure ko tuntuɓin harshe Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad afwan yan uwa jiya ɗaya daga cikin yan uwa yake gaya mun cewa da Allah dan yi jan hankali da faɗakarwa game da daidaita sau sai ya ce akwai wani abin da yake faruwa shi ma kusan yana cikin daidaita sawun wanda wasu daga cikinmu suke cutar da wasu ya ce wani lokaci mutum yakan zo masallaci amma bakinsa yana fitar da wani abin da mara kyau ina fata an fahimta e a yi haƙuri haka al'amarin yake dole a faɗa wani za ka ga ya zo bakinsa gaskiya sai a hankali to kuma dole zai buɗe baki ya tasbihi na kusa da shi suna cutuwa da Allah ko ba sa cutuwa eh idan ba kwa cutuwa sai kowa ya ci gaba da yadda yake idan kuma ana cutuwa to sai mutum ya dena dan ka shigo masallaci kai sallah a haka wallahi dan uwa sai an dauki ladan ka an biya wanda ka cutar kada ku manta hadisin bukhari da muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa wanda ya ci albasa ko ya ci tafannuwa kada ya kusanto masallacin ba haka bane yace fa innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza bihi banul insan dan mala'iku ma ba ma mutane kadai ba mala'iku ma suna cutuwa da abinda dan adam yake cutuwa da shi to kaga wannan albasa ko tafannuwa wanda zasu iya zama a matsayin magani amma saboda ba abinda suke fitarwa na wannan dan waruwaran da suke da shi annabi ya ce kada mutum ya zo masallaci to ya kuma mutumin da zaka ga da sauransu sai a hankali dai gashi nan saboda ka duk yadda zai dan uwa ka tsaftace bakinka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in dai kai masoyin manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da gaske annabi yana tashi daga bacci aswaki yake fara dauka ina fata an fahimta tsafta kenan iya tsafta sallallahu alaihi wasallam yana tashi aswaki zai dauka ya je ya goge ya goge ya goge bakinsa sannan in zai koma ya kwanta da sai yayi aswaki yake kwanciya saboda tsafta tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai ka san bakin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba zai fitar da irin abin da bakin kai ke fitarwa amma dan ya nuna maka ya koya maka shi kansa wannan aswakin da zaka goga sunna ce ka samu lada shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce as-siwaku matharatun lil fammi mardatun lirab shi aswaki da kake gani tsafta ce tsarki ne ga baki kuma yana jawo yarda Allah madaukakin sarki inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko da wannan ma'aimutin ya yi aswaki ko sannan ga kai kanka jin daɗin bakinka da Allah ya kake ji idan ka tashi da safe ka kai har rana baka yi aswaki ba ko baka yi brush ba ya kake ji a bakinka da Allah da daɗi sai kai ta jin wani iri babu daɗi kai kanka sannan abu na uku kuma zaka cutar da wanda suke tare da kai zaka cutar da wanda suke tare da kai sau da yawa wasu wallahi sai dai kawai kara ko abin nan suna magana sai dai ka rinka dan kawo da kai haka wallahi ba daidai bane kwata kwata ba daidai bane ka gyara bakinka to irin waɗannan sai ka rinka tunani ma da Allah wayya suke da iyalansa a gida ne wallahi cutarwa ce kana cutar da ita kana cutar da baiwar Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace sai a gyara ƴan uwa eh mi kokari mu gyara gyara kayanka ne an faɗa ne dan a gyara ko Allah ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah amin